الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احفري لنا بهذا المحضر فلتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا ادبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كلا نعم ko kalla ba ni hankalinka na ita wannan kalla shehu ya ce ba ta tsawa ba ce a ana son domin za a yi rantsuwa cikin tsakiyar karatu kalla na'am ma'ana maganar da aka yi can baya an gama za a sake shiga wani babi yanzu wal qamar Allah ya ce na rantse da wata ƙasamun rantsuwa ne. Wallaili na rantse da dare ƙasamun shi ma rantsuwa ne. Wallaili na rantse da dare idan adbar sadda ya juya ya ba da baya. In ya juya ya ba da baya haske zai biyo bayan shi. Wasu na rantse da asuba idan akbar lokacin da ta bayyana ta haskaka duniya innaha wutar saƙar liƙihidal kubar wallahi tana daga ɗayan manya-manyan bala'o'a duk wanda ya shiga saƙar to Allah ya hada shi da babban bala'i innaha saƙar liƙihidal kubar ɗaya ce daga manya-manyan bala'o'a a'adalallahu minha nadiran sannan ita wannan wuta wa'azi ce lil bashar ga dukkan mutane liman sha'aninkum wanda ya ga dama daga cikin ku ya samu an ya takaddama ya gabata ila alkhairi ya aikata alkhairi aw ila aljannati ko kuma ya gabata ya aikata aikin da zai sa shi aljanna aw ya ta'akhkhar ko kuma ya jinkirta ilan sharri ya ja da baya da baya aikata sharri au ilan nar ko ya jinkirta zuwa ga aikin wuta liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar wanda ya ga dama daga cikin ku ya gabatar da alkhairi a duniya in ya gabatar da alkhairi a duniya zai samu sakamako lahira shiga aljanna a wata akar ko ya jinkirta ya jinkirta ya jinkirtar da alkhairi sai ya shirya shiga wuta kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin kowace rai rahina to abin daurewa ce abin jinginawa ce bima kasabat da aikinta إلا أصحاب اليمين سي مؤمني ودن سكما أبو تاداما فلا جونا ودن لما تسيراني في جنات النعيم كائنون زاسو كسنشي أقول بكياما في جنات أتكلم عن الجنة يتساءلون سنة تنبيه جونا يعني الجنة أتكلم الجنة زاسو فيرا أتنا دنيا أي لابارد أبن دي gudana في جنات يتساءلون عن المجرمين زاسي تنبيا مجرمي كافري وحالهم دحال معنى أهل الجنة يتساءلون سؤال شماتة عن المجرمين ‘Yan aljanna za su dinga tambayar juna, amma tambaya ta dariya ke ta wa'ina wane kafiriwa ne, Allah ne fi jahannama waɗanda suna cikin jahannama. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين yan aljanna za su tambayi za a tambayi yan wuta a ce ma salaka kun fi sakar wai wani abu ne ya shigar da ku wutan sakar ayu shay'in alkhalakumun nar me kuka yi har kuka shigo jahannama qalu yan wuta su ce lam nakum min almusallin a duniya ba mu zamo ba daga cikin masu yin sallah cewa yace hada huwa sabab fi dukhulin nar yan uwa an ji dalilin da ke sa a shiga wuta barin sallah fala saddaka wala salla walakin kazzaba wa tawalla ga fassara aya da aya fala saddaka dan wuta bai gaskata annabi ba bai gaskata alqur'ani ba wala salla bai yi sallah a duniya ba ولكن كذب يا قرية النبي يا قرية القرآن وتولى يجويا يبجر غبر إيماني بجر غبر إيماني شيني بجر غبر صلى دخلوا النار يوم تدي سنغم شقاوتا suna cewa walam nakum nut'imul miskin a duniya ba mu zamo ba muna daga cikin masu ciyar da almajirai kaga ashe kin ciyar da almajirai yana sa shiga wuta balle ma ka hana a ciyar da almajiran walam nakum nut'imul miskin suka ce abin da ya kawo su wuta ba su zamo ba a duniya suna ciyar da almajirai وكنا نخوض مع القائدين من زمو الدنيا منا كوتاوا a cikin ƙarya a cikin nau'i nau'i na saban Allah duk abinda ba bin Allah ba shine batin ja al-haqq wa zahaqa al-batin muna kutsawa ma al-qa'idin tare da masu kutsawa wa kunna nukadzibu bi yawmiddin mun zamo muna ƙaryatawa da ranar sakamako al-ba'th ranar tashi tashi kiyama la ba'sa muna cewa ba tashi wala jaza a ba sakamako hatta atana al-yaqin har mutuwa da ya tazo mana fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba za ta umfani kafirai ba fali hada don haka innal mala'ikata tashfa'u mala'iku za su ceto to ceton mala'iku ba zai umfani kafirai ba والأنبياء النباوة ذاتي تيتو يشفعون والصالحين mutanen kirki za ya shafa'una za su ceto malamai za su ceto shahidai za su ceto wala shafa'atu lahu babu ceto ga kafirai ranar kiyama duk wanda zai ceto ba zai ceci kafiri ba فما لهم عن التذكرة موردين فما لهم وين يتعب كافرين موردين سنة ما سبجرا عن التذكرة باسو أذنتوا ميتا كافرين دو أذن القرآن كما سباسو أذنتوا أي شيء حصل لهم في إرادهم ومنين يتبت غريس في إرادهم سنة با الله كأنبي القرآن بايا كأنهم خمر مستنفرة كأنهم خمر haka suke yadda ka san jakin daji mustamfara wanda yake ya zautu to jakin daji ko bai zautu ba ya aka iya da shi balle a ce jakin daji ya zautu farrat min kaswara wanda yake kuma tana gudu min kaswara saboda ta ga jan zaki to jakin daji guje yake balle ya ga zakin da zai mai fata-fata kuma zakin jan zaki ya harabuna min al-mau'iza kafirai na gudun wa'azi kama ya harabuna min al-asad yanda suke gudun zaki alu suna cewa nahnu la nu'minu laka mu ba za mu imani da kai ba ya muhammad hatta tunzila alaina kitaban naqra'u sai in ka saukan mana da namu littafi shine ka kawo mana wasiƙa wadda mu mu karanta ta lan nu'mina laka ba za mu imani da kai ba ya Muhammad hatta tunzira alaina kitaban sai ka saukar da littafi gare mu na qara'uhu mu karanta idza arada Allahu an nu'mina bihi idan Allah ya damu da mu yana son mu imani da shi fa huwa ya'lamu unwana kulli ahadin minna ga ya ma Allah ai ya san adireshin kowa daga cikin mu wa Allah bai sani ba in ji kafirai yaktubu kitaban to ya aiko wasiƙa ba wai qur'ani dunkule ba ya aiko wasiƙa ta daya yace ila abi jahl isha wasiƙa daga Allah zuwa abi jahal ni Allah ina kiran ka kai imani da ni ni ne Allah kitaban ila shaybata ya aiko wasiƙa zuwa ga shaybatu kitaban ila alwalid guda wata wasiƙa ya aiko zuwa walid kitaban ila utbata ya aiko wasiƙa zuwa utbatu ila alwalid ibn al-mugira haka ya aiko ma walid ibn mugira kullu wahidin minna yaqussuhu bi kitabin kowane ɗaya daga cikin mu ya keɓance shi da tashi wasiƙa Allah ya aiko mai kitaban yukhbiruna bi amrihi kuma wasiƙar ta kunshi ya rinka babu labari da cewa shi ne ke babu umarni بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صوفا ونشرا بل بل يريد كل امرئ منهم هو أنا متلقى تنسى أبو جهل ينا نفي أن يؤتى صوفا أباش ناشد التابي أباش ناشد التفي منشرا أبن قيدتا وأبن واقعوا كلهم يحب أن تكون بينه مراسلة مع الله هو أنا سو أبن ديكي سو يزمت أكانش shi da Allah akwai aikekeniyar wasiƙa. Kalla balla ya kafu na lahira, kalla tsawa ta fada masu masu. Radu'un tsawa amma a radu, abinda suke nufi, to maimakon sadar shi Allah ya tsine masu kuma ga tsawa nan za ta saukan masu. La yumkinu haza, ko alama wannan ba zai yi ba. بل بل لا يخافون الآخرة سولي باسد سورة اللاهرة لا يخافون عذاب الآخرة باسد سورة عذاب اللاهرة دم بسنتبا أكون كاتب wanda ya ce miye wutar ni an wuta a zamanin annabi ya sa aka kunna wuta garwashi ya tara kafirai sai tura hannun shi hannun na babbaka sai da hannun ya kone saboda ƙarfin kafirci da hannun ya kone ya murje hannun ya je wata shi ci sosai ne iyaka na yara a kone su da kashe kenan Allah ce ba su ji tsoron azabar lahira don ba su sadda ba kalla innahu tazkira kalla na'am ku tara hankalinku innahu alqur'ani tazkiratun dukan shi wa'azi faman sha'a zakara duk wanda ya ga dama zakarahu ya karanci alqur'ani ya aiki da shi fasa da ya arziki وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة wanda ya ga dama faman sha attakhadha ila rabbih sabila wanda ya ga dama ya kama qur'ani amma ku sani wa ma tadkuruna ba za ku wa'azanci da alqur'ani ba illa an yasha Allah sai in shi Allah ya so kullun komai da komai bi mashi'atihi sai da nufin Allah tabaraka wa ta'ala fa huwa huwa Allah ahlut taqwa shine mazuwa ga aji tsoron shi huwa al-mustahi Allah shi ne macancanci li an yuttaka a ji tsoron shi wa ahlul maghfira Allah shi ne macancanci ga yin gafara huwal ahlu Allah shi ne mazuwa macancanci li an yu'il maghfirata ya ba wani gafara suratul qiyamati makkiyatun sura qiyama kenan wannan za ta bayyana mana te mana bidiyo da ranar kiyama tis'un wa thalathun aw arba'una aya aya ce talatin da tara ko kuma arba'in bismillahir rahmanir rahim la uqsimu bi yawmil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة بسم الله الرحمن الرحيم من آداب القراءة ينا لقد دبا كراتب القرآن السكوت نين شروع قبل الابتداء كابين كفارة برأس السورة تفرق سورة مثالي هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم la uqsim ka ka dan yi sakata ba wai kawai bismillahir rahmanir rahim la uqsim bi ana buƙatar sakata yana daga lallubar karatu ka dan yi shiru kafin ka fara wata sura shine bira'atul sura da farkon sura adaban ladabi min an taqula daga kace bismillahir rahmanir rahim la uqsim kaga in kace bismillahir rahmanir rahim la uqsim la wajen bi ba'da zalika ka koyi abin da ka faɗa na sunan Allah mubasharatan kai tsaye amma in kace bismillahir rahmanir rahim لا أقسم بيوم القيامة ناسكي قبع لا زائدة أقسم الله يتي إنا رنقوا بيوم القيامة دران القيامة ولا زائدة أقسم إنا رنقوا بالنفس اللوامة دري من يوم زرجي زرجي ميتا النفس التي تلوم نفسها rai wanda in ta yi sabo ta ce kai baka dai kyauta ba wanzuwa ne ka boye aikata kaza gaskiya wannan ba ba to wannan matsayi ne fa don akwai musulmin da zai yi sabon amma ran shi al'amara da su ce amma in mutum za mu ta koma lawama to an tsara takawa an yi gaba an ta san ma Allah ka yi sabo ran musulmi kenan amma ta koma kana jin zafi tana zargin ka yanzu wannan abu Allah ya hana kuma yana kallon ka kuma ka aikata kaza وإن اجتهدت بالإنسان كودا تاي تقوقي تاي يا كاين توجي كوتا تاوى يا زما دي تنا زرجين كانتا وجواب القسم محذوف جواب رنقوا عن شابيش الله يجي انا رنقوا دري wanda ke zargin mai ita jawabin rantsuwa la tub'afunna wallahi za a tada kura na kiyama annabsu sab'atu aqsamin nafsu kashi bakwai ne kama ja'a fil qur'an yanda yazo cikin alqur'ani al'ula da farko annabsul ammaratu bisu rai wanda ke umurnin mai ita da mugo abu ran kafirai kenan إن النفس لأمارة بالسوء للي ري من يوم بوروتي دموغو أبو هذه نفس الكفار إذا تي نفس الكافرين والقصاة دماسو سابق الله وإذا أراد الله بالإنسان خيرا إذا الله يانف الخير كمتن أرسل لها باعثا من سرها سيأيكو متى ولدن أيكي دقزوتي يتا سرنتا يلوبها سيكوما yana zargin nafsu sirru ƙarshen maratibu ɗin nafsu kenan ya lubuha farkon maratibu in ka fara da ƙasa annafsul lawama tun daga annafsul ammara idan asarat fitsa'ati da ta taƙaita a cikin bin Allah au idan ta gabat ma'asiyatan ko ta haye ma wani sabo fa tasirul nafsul ammaratu waccan rai mai horo da mugun abu sai ta koma annabsul ammara wacce rai mai horo da mugun abu fata siru sai ta zamo a hankali ta taƙallabu tana juyawa ta koma lauwa macen mai zargi دخلت كاغا تا فار شدا في حيز الخير اشيجي نا الخير تا تاسو مدغنين الخير تا تاسو مجتنا الخير اما تنا وجي وساقت تا cancanci an aqsama Allahu biha Allah ma ya fara rantsuwa da ita yana cewa wala usub bin nafs lawama ina rantsuwa da rai mai zargi fa idza arada biha khairan za'idan idan ya nufi alkhairi mai karuwa da ita ba aka da hannun sirriha ilhaman sai ya aiko mata wani ilhami abinda za a cusa mata min sirriha daga martaba ta ƙarshe dama nafsu qalbu aqalu nafsu qalbu aqalu ruhu sirru kaga sirru shine ƙarshe kenan to daga sirru din daga can sai a aiko mata sako sai ta ji alat yulhimuha sai ya rinka cusa mata alal khairi tana son aikin alkhairi da tana zargin mugun abun da kai yanzu ko tana gwada ma halla fa'alta kaza wa nabi da ba za ka tashi kai salati ga annabi ba wa nabi da ba za ka karanta qur'ani ba wa nabi da ba za ka je masallaci ba mi da yan kudin da ke da kake da su ba za ki alkhairi ba fa alhamaha fujuraha wa taqwaha fa alhamaha sai Allah ya cusa ma nafsu fujuraha fajircin ta sakin layinta wa taqwaha da tsoron Allahnta هذه النفس الملهمة وانا اذا تي نفس ملهمة اكو كنان مرتبة اكو فاذا كان النفس ملهمة تتاغم نفس ملهمة تستغل بالخير سيغا تاشغل سنة الخير متأنكر صلى تنا مسلاتي وتجتنب الشر تنيسنتي شر ما اضطراب تاردا روروا وتلون تتشنزاوا فاذا استمر على ذلك انتظرت اكم ونن اطمأن nan sai ta samu natsuwa ala alkhairi in ba alkhairi ce ba ba ta jin daɗi da zaran ba lokacin alkhairi ba sai ta ji ta kamar saman tsaya wata ba da an kulli sharrin sai ta zama nesa da nesa ga dukkan sharri saran nafsan mutmainnatin ta zamo nafsu mai natsuwa natsatsa da Allah to in ta kai mutma'inna istahaqatin nida ta cancanci a fara kiran wayar ta min alhadra sai zan halar Allah kawai sai ta jiringin Allah ya kira ta tana duba Allah sai ta ga kira daga Allah sai ta ji halara na cewa ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki ya ke wannan rai wanda yake kin samu natsuwa da Allah duk abin da ba Allah ba za ta ji kanta cikin wahsha kewa unsu binta billahi irji'i ila rabbiki ki koma zuwa ga ubangijinki idan raja'at ila Allah in ta koma wajen Allah tabaraka ta'ala radiyat bi jami'i majarid aqdar sai ta yadda da dukkan majarid aqdar na Allah idan kanat al aqdar min malik al mulki fasiyan indi ma yasur wa ma yubki duk abin da yazo in dai daga Allah ne shi ko ba abin da ke zuwa sai daga Allah to duk abin da yazo daga Allah na samu da rashi na farin ciki da na bakin ciki ko rashin lafiya kake fama da shi to wannan yanayin ka fi jin daɗi ne don ka san shi Allah yanzu halin da yake son ganin ka ba ma za ka tsaya kana neman waraka ba a cikin wannan saboda yadda aka so da kai haka baka wuce kullinka kamar iska ledar da iska ta ɗauko cikin guguwa kaga wannan leda sai dai da Allah ya ita ita leda ba za ta ce wai an aje ta wuri kaza ba ka a sa ta cikin wuta ka a jefa ta cikin ruwa to bawa ya zama bai wuce ledar da ake iska guguwa ya ɗauko ba amma da bawa ya ce eh to da sauran shi rabi ya fi da miyi majalila kadar sai ce yadda da dukkan majalila kadar kadda kaddara Allah ta tafi da kai لا تكون راضية دما بذات زمو با لا تكون مرضية فذات زمو يتجي وجه الله با إلا بعد أن كانت راضية سيئت لما تايت الله الله بذي يدلك هيبا سيئت كي كافار يكاد الله huwa malikun Allah sarki ne lam tarda anhu kai baka yarda da shi ba baka yarda da anka to ta ina shi zai yarda da kai لا بد أن ترضى عنه دونك يدد الله قبل أن يرضى عنك كافي شيء يددك شيء فايتي ارجعي إلى ربك راضية كنا من يدى الله فإذا كان راضية انتظموا من يدى الله تسير مرضية تتظموا يكتجي أو جنسا هذه ستة أقسام ولن كشك شدي قداشدة فترجو شو يجتو دقنان سيتقوما كافي كاملة النفس الكاملة تسير إلى الكمال تسعد كمالا يا أيتها النفس المطمئنة يا كي والناري وانت من سواد الله ارجعي إلى ربك كما وجه أبنجيك راضية كنا من يداد الله مرضية كنا أبي يدادك to shine ta zamo annabsul kamila sai Allah ya ce to in ta kai wannan na ƙarshen na bakwai sai a ce mata fadkhuli fi ibadi shikenan ki shige halarar bayina alkummal ki shige halarar babban bawan Allah wadkhuli jannati ki shige aljannata wa adkhulu jannatin na'imi wa lam amut bi yumni habibi zakum mughayatun ni'am da ka shiga halarar bawan Allah shikenan ka shiga aljanna amma da zarar baka shiga ba to da saura أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيحسب الإنسان متم كافري زتوني أن لن نجمع عظامه بذا متارك الثانيبا للبعث رانا ذا متارشي والإحياء مرايا شي شي متم ويزتوني بذا مرايا شي ببايا متوى بل قادرين على أن نسوي بنانه بل za mu tara ƙasar ɗan adam ko da daddake mutum aka yi aka sheke shi domin Allah sai mun tada shi ƙadirina Allah ya ce ma mu masu cikakken iko ne ma jami'a bayan mun tara ƙasa to ba wai ƙasan ba abu mafi wahala ma muna da iko ala an nusawwiya har ma sai mun daidaita bananahu ya tsunsa وهي الأصابع سوني يا دوني نعيد إزامها مميدة أسن كما كانت يندتك مع سررها تارد أن أنت تكاليت ونن أرمت دباتي ومشي ونن أرمت دباتي فكيف غير كبيرة يا كتشي مبابا بمربتنا كبير أرما با بل إرن ويوا بل إرن شنيا مو ما سئيكو نيمو ميدة إتا ubangiji tabaraka wata'ala anan yayi bayanin qadirina ala an nusawiya bananahu amma sai a yanzu wannan ilimi yazo ubangiji anan ya ce a yahsabul insanu allan najma izama bale sai ya taki di qadirina ala an nusawwiya bananahu mu masu cikakken iko ne bayan mun tara kashin hatta naman da ke cikin yatsu to sai mun daidaita shi ma'ana ba wai sai ranar kiyama ba tun a nan duniya Allah zai ya bayyana da kudura zanen da ke cikin yatsun hannun zai ba shi bane ke cikin yatsun amru na amru ba shi bane na bakaru yanzu taron mu nan babu wanda zanen da ke hannuna shi ne ga yatsun hannun shi kowa cikin halitta bayan kasan bayan tsokar akwai zane da Allah ya yi maka kuma duk duniya kai da wannan zane sai ga ci gaba yanzu ya zo duk abin da za ka ce a ce ka aza ya tsinka to wannan aza ya tsinka Allah ya ce ba mamaki ma ranar kiyama duka ba wai sai ka zo kai tsaye ba kawai da ya tsinka an gama hisabin ka kawai da nan ne za a bayyana yadda ka san nan an je za ka yi passport za ka yi katin ɗan ƙasa za ka yi mi ɗan adam gaba ɗaya komi nashi yana cikin inshi qadirina Allah ya ce muna da iko ma'a jami'aha bayan mun tara ta ala an nusawiya sai mun sake daidaita mu maida naman in mun maida naman in ka duba da kyau akwai zane zane har wannan zane zanen wallahi sai mun maida shi dan da shi zamu yi hisabi ranar kiyama ala an nusawiya bananahu za mu daidaita ya kowa ya zo filin kiyama da ya zo ya aza ya wuce ya aza ya wuce dama kuma ya aza ya wuce bayyana ce kawai بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل بري يريد الإنسان شي متم أبن ده يكي نبي كل ده ليفجر يقرية يكذب شي الآدة وما أنا الآدة بشرية دان أدم عند بيوانا با تو يا ألك بشرية زواج خصوصية أما يند الله يكا كي دان أدم تو الله يا يكا يجوان بقرية القيامة سو شي دان أدم كجير الله Allah yake nema kullum ya haihu kullum za ka maji an ce mutum ina gajiya ina gajiya ce ba gajiya saboda sifa da yace ana tambaye shi ina gajiya shi wai bai yarda da wannan ajizun ba kullum dan adam sannan dan adam bai son bai son ma a zo ana zarge shi shi abin da yake so kullum mai yabo ne to wajen yaban abin da yake so a kawo mai a sa mai uluhiyya shi yasa fir'auna jaran shi ta taimaki ya rasa yadda zai yi sai da ya da uluhiyya din to al'adar mutuntaka in dan adam na dan adam bai haɗu da annabin Allah ba bai haɗu da waliyin zamani ne ba matukar yana tabba shari'arsa dai to shi dan adam abin da yake nufi li ya futura ya ƙaryata amamahu gabansa yawmal qiyamati la ta'lamu lahu shay'an ita rainai ta mutum bata san komai ba wa turidu takdibahu kuma tana nufi nufin ta sai ta ƙaryata ranar kiyama يسأل أيان يوم القيامة يسأل دان أدم متم وند أم متم دين شكم متم تكاتي شين ذاك جينا تنبيا أيان يوم القيامة wai yaushe ne ranar kiyama ita kiyama ana ta faɗa yaushe ma ne ita su'alu istihza'in tambaya ta izgidi au takdibin ko ƙaryatawa to in ma ya tambaya fa idza baraqa al-basar وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر وإذا برق البصر idan ido ya ɗimauce da hishe ya ɗimauce wata hanyar shi da ɗemuwa limara a saboda abin da ya gani na balbalin bala'in kiyama mimma kana yukazzibuhu abin nan da da ya kareta sadda yana duniya wa khasafal qamar wata haske nai ya shafe aslama ranar da wata yayi duhu ga watan amma yayi duhu ba haske وذهب ضوء واسكن سيتفي وجمع الشمس رانا دعك هذا رانا والقمر دوتا فطلع من المغرب سكا قلو دك يما وذهب ضوءهما هسكن سكما ياتفي وذلك يكون يوم القيامة وأن ذيك تنشران القيامة يقول الإنسان وأن رانا متنزيتي يومئذ وأن رانا أين المفر إنا وجوه shehu ya ce ɗan adam duk yawa ne sahu guda za a yi mai kewaye guda za a mai da kasan zobe aljannu za su kewaye ɗan adam sahu goma mala'ikun ƙasa su kuma su kewaye aljannu sahu goma mala'ikun sama na ɗai su kuma su kewaye waɗannan sahu goma ya ce ka je ta biyu ta uku har zuwa sama ta bakwai daga nan ka wuce har zuwa kurci har ya kawo har lallokin al'arshi dubu ɗari shida da sittin da shida kowannen su wannan ya nunka wannan goma wannan ya nunka wannan goma sai da ɗan adam ya duba ya gan shi tsakiya ba kowa ba ne nan ne zai ce ainal mafar ina wajen zuwa ina wajen gudu ubangiji ce kalla la wazar kalla la yumkinu al-firar gudu baiwa ba hanyar gudu la wazar ba malaba la malja ba wata malaba ya tahassanu bihi wadda dan adam zai tsaru da ita ila rabbika yawma idhil mustaqar al-mustaqar matabbatar halitta inda za a tattaru inda yake matabbatar halitta yau mai izin wannan rana duka ila rabbi ka zuwa ubangijin ka ne mustaqarrul khalaiqi jami'an matabbatar halitta kowa kan hanya yake inda za a halu a tabbata ila Allah zuwa ga Allah ne fi dalika yawmi a wannan yini fa yuhasabuna ayyama halitta hisabi wa yujazuna ayyama sakayya ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبأ الإنسان زابا متم لاباري يومئذ والنرانا بما قدم كدق أبن لإقباتنا على خير الدنيا وأخر أبن لإجنكرتر الدنيا معنا بأول عمله فربم أيكن دفاري زا أغيا مي لوكتن دكا balaga lokacin da ka zo duniya aikin da ka fara yi na alkhairi gaya wa akhirihi ga na ƙarshen au ko ko bai ma kaddama min ta'ati duk abin da bawa ya gabatar a duniya na bin Allah wa akhar da abin da ya jinkirtar bai samu yi ba amma ya aza aikin alkhairi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wa man sanna سنة سيئة وعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة أبن دمتي أدولي على الوزر زي سامي غاني القيامة abin da yake ya yi niyya ya fara ya shirya ya rasu bai samu yi ba inna ma da kullum ra'in ma nawa tare da ya wuce to za a ce abin nan da ka aza baka fara ba ko an ka fara da kai ko aikin nan naku na alkhairi to ga naka kamishu don haka abu ne da ya jinkirta za a ci gaba da bashi بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة بل بل الإنسان شي دي مترانا قيامة بصيرة على نفسه شي لي شيدوغ كيني kowane mutum kai Allah zai sa kai ne shaidu gare ka kaga an gaba الإنسان في ذلك اليوم مترانا قياما شاهد نفسه شيني شهدون كيني دومين تنطق جوارحه بعمله gabbai su za su yi magana da aikin da suka yi hannu ya ce ya taba kaza ƙaba ta je wuri kaza ido ya ga kaza kunne ya ji kaza baki ya ji kaza farji ya yi kaza ciki ya ɗauki kaza kaga mutum shine shaidu ga aiki ne kaga tun da haka ne mutum shi ne shaidu da aiki ne magana ya kawo hanzari bai yi ba walau alƙa ko da ya zo ma'alla da ma'adirahu duk hanzari ne duk wani hanzari da zai kawo lawai tazara duk kuzirin da zai kawo ma kubilat ma'adiru ba za a karɓi hanzarinsa ba don in ma hanci ya faɗa sai a ce kai kai ba hannu ba to hannun ya ce ya yi Ƙaba ta ce ta yi, ciki ya ce ya yi, farji ya ce ya yi, ina maganar wani abu ya zo ya kawo hanzari. Bal insanu ala nafsihi basira, ko wani mutum shi ne shaidu ga kai nai, walau alƙa ko da shi jumlan mutum ya zo da ma'adirahu hanzari nai, an gama da shi don gama shi ta ba da amsa. لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك kada ka motsar da harshen kada karatun alkur'ani lita'ajala bi saboda kayi neman gaggawa haddace alkur'ani bihi da harshen naka sababin nuzuliha dalilin saukar wannan aya annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam annabi kana ya zama yu'ani shiddatan yana gamuwa da tsanani har sai da Aisha ta ce na taba ganin shi wani yini mai sanyi wahayi na saukar mai amma jiki ya karke mai yu'ani shiddatan yana gogayya da tsanani li tadaddal wah saboda karban wahayi kana idza ata jibril yanda abu yake idan jibril ya zo wa qara'a yana karatu ga annabi sara ya qara'u ma qira'ati jibril manzo Allah ya zamo yana karatu da karatun jibril yuhibbu shi abinda manzo Allah ke so an ya kara alquran shi ma ya karanta qur'ani amama jibril gaban jibril li Allah ya qayyira shay'an don kada ya canza wani abu aw ya kuluta shay'un ko wani abu ya kucce takallufan saboda wahala wa hirsan da tsananin kwadai ala Allah ya kuta hu shay'un min alquran kada wani abu na qur'ani da ya kucce manzo Allah to amma abin mamaki mu'jizar sai zama tare suka aje aya da jibril ko kuma gudun yake wai aya ta bace bai fakana yana gara jibril in jibril na karatu tarahu kana ganin annabi yuharriku lisanu yana motsa harshe ne shi ma yana bi ne yantiku bil kalimat shi ma yana furuci da kalmomin allati yantiku bi jibril sai jibril yake yi tare suka yi kamar suna musaffa كأنه يأخذ القرآن من جبريل كما تينا كرب القرآن جبريل قال تعالى شيني الله تعالى شيكو ينا سن يتبتت أواسطة تلقيني duk wanda bai da talqini to ba abin alfahari ba don ga manzon Allah ma shi kai ne yana da mai mai talqini jibril sai Allah ce la tuharrik lisana ka daina motsar da harshen ka bihi da karatun alkur'ani qabla faragi jibril kafin karewa jibril kana bi nai lita'ajala bi saboda kai gaugawa hadda cewa kai ma kana yin wannan khaufa an yanfalita minka don kada aya ta kuce ma إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا جمعه مو الله مو وجب تامك مو ذا متار القرآن في صدرك تنك الجنك جمع القرآن في صدر النبي حد القرآن تار القرآن أتشك الجنة النبي واجب على الله الله يا وجب تامك لولا وقرآنه مو وجب تامك مكرنت القرآن دريك أي قراءتك إياه مو ne muka wajabta makanmu sai mun karanta ma Qur'ani jaryanu gudanar da shi ala lisani daga harshenka yana kan fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana ga yadda zaka yi fa idza qara'nahu idan muna karanta qur'ani gare ka kaga jibrilu ne fa bi qira'ati jibrila sadda jibrilu ke karanta maka qur'ani ai mu ne وفتبع سوراري قرآنه كراتن جبريل استمع قراءته سوراري كراتن جبريل فكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ماذا الله يعذب باين ونن يستمع ينا سوراري شيكنا إذا ذهب جبريل إن جبريل يفكو قرأه على الناس سيكرا متن ثم إن علينا بيانه سنن من وجبتا مكم مولي مك وجبتا مكم بيانه fahimtar da kai bayanin alkur'ani bit tafhimi laka mun wadabta ma kanmu sai mun fahimtar da kai bayanin qur'ani hadhihi al-ayat wahdaha ayat ita kadai to dina at-thiqata fi dinina tana babu tsananin amincewa a cikin addinin nan namu hadhihi min awwal ma nazala min al-qur'an wannan farkon abin da ya sauka daga cikin alkur'ani ya qulu Allah kaga zamanin da Allah ya ma annabi inna alaina jam'a mun wajabta makanmu sai mun tare qur'ani cikin kirjinka wa qur'anahu da karatunsa fa idza qara'nahu in muna karanta qur'ani gare ka fattabi ka saurari qur'anahu karatun jibril summa inna alaina bayanahu mun wajabta makanmu mu za mu fassara alqur'ani ba takaffala Allah li nabihi kaga Allah ya lamunce ma annabi dai an yi jima alƙur'ani shi zai haɗa ƙur'ani haɗa ƙur'ani ya haɗu hajjumi alƙur'ani an haɗa ƙur'ani fi sudur a kirazan mazaje maza da mata yara da manya an haɗa ci ƙur'ani faljad alin hifza kitabin alkari karamati ila liqa'ika alazim wal masahib an haɗa ƙur'ani a cikin takaddu ga yanan dab'i dab'i dab'i ba wanda ya san iyakar musa musa musa na ƙur'ani jam'an an haɗa Qur'ani wata irin hadawa khariqan lil adati wanda ke take ta al'ada hatta annaka har kai la taji ku ajal ba za ka je wani wuri a duniya ba duk duniyar nan ba inda za ka je illa wata jidu man yahmilu al-Qur'ana fi sadri sai ka samu wanda ya haddace Qur'ani a cikin kirjinsa وتجد مصحفا إن أنت كوما قرآن ذاك تام قرآن جميع فيه القرآن أن تار قرآن أتكن تكدو وتجد مصحفا ذاك تام تكدو جميع فيه القرآن أن تار قرآن أروت أتكن هذا في كل بيت وأن كون قراءة في القرآن لا ترى محلا وذاك دون ريبا ليس فيه مصحف عند باب قرآن لقيت راهبا في المغرب لا حدد ولما يبوتر الله بابا malamin Yahudawa a yammacin duniya ba Yahude ne, kuma ba Yahudan babba a cikin Yahudawa ko wajen inda hu mushaban. Sai na same shi yana da Ƙur'ani. Akhbarani Saigur Sangur, shugaban ƙasarmu Sangur Saigur, Sangur shi ma ya gaya min fi hazan ami bana shekarar da ake tafsirin nan ina fira da shugaban ƙasarmu ba musulmi ba ne ya gaya ma anna inda hu mushafin shi ma yana da ƙur'ani ya ƙara'uhu kulle yau kullun sangur ya ce man yana karatun ƙur'ani ba musulmi ba shugaban ƙasa shi ma ya mallaki ƙur'ani kuma yana ɗan daddagula shi ma yana karantawa kaga wannan mu'jiza ta yi wala kan yassarna al-qur'ana lidhikr fa hal min mudakkir kullu baladin tajidu fihi al-qur'an kowane gari zaka samu ƙur'ani a hada wa hada wannan limaza min Allah saboda lamanar da Allah ya yi ce da nabihi ga annabinsa fi bidayati nuzulul wahyi tun farkon saukar wahayi yace inna alaina jam'ahu mun wajabta makan mu sai mun tara alqur'ani jami'al qur'an ai ko an tara qur'ani jam'an tara wanda yake ma jumi'a li kitabin ghairi ba a taba hadawa ga wani littafi banda qur'ani ba wa qur'anan ga wata zamana Allah ya ce mun lamunce karatun alqur'ani zamina qira'at alqur'an Allah ya lamunce za a yi ta karatu unzur ila ma yuqra'u alqur'an ka duba yanda ake karatu qur'ani a duniya annasu almuslimun mutane musulmi ya qara'un alqur'an suna karatun qur'ani ta karuban neman kusanci ga Allah wal kuffar har kafirai ya qara'unahu suna karanta karanta Qur'ani ihtiyajan ilai dan tsananin bukatuwar su zuwa garai dan su fitar da wani ilimi da suke so yana cikin Alqur'ani wadi ayatan ko kuma su karanta domin su kira mutane zuwa ga mishaudin su wal hadid aihe ma yau recorder radio ga waya nan ya karau shi ma yana karatun Qur'ani tajidu kullu idaatin fi kulli waqtin min al-awqat za ka samu kowane gidan radio kowane lokaci lokaci daga lokuta tura jinin Qur'ana yanzu bude rediyon zamfara rubuta Kaduna ko ina ka buɗe zaka ji karatun Alqur'ani tashoshin Larabawa bude tashar Saudiya bude hatta idan aji Isra'il har gidan rediyon Isra'ila can ne cibiyar kin Allah da manzon Allah to gidan rediyon su ana karatun Qur'ani hatta idan aji Paris har gidan rediyon Faransa makiyan Allah makiyan manzon Allah darul fasiki na kusala su ma gidan rediyon su ana budawa da Qur'ani hatta Fatikan har gidan rediyon Fatikan suna karatun Qur'ani tajawwala ra'isu wuzara'i Burtaniya Prime Minister na Burtaniya ya yawon duniya aduwar islam kowa ya san makiyin musulunci za a ce kawai prime minister kadai prime minister na burtaniya to kowa sa ai makiyin addini ne ya yi yawo ya yi yawo fil alam abinda allah ya bashi dama ya yi a cikin duniya faraja sai dawo gida وقف في مجلس العموم البريطاني sai tsaya a taron su wanda za su yi na gaba ɗaya na Burtaniya majalisar su gaba ɗaya ta ƙasa majalisar ƙasa an zo an zauna mitin firaminista ya dawo shugaban majalisa abin mamaki wa biyadihi mushabun kawai sai ya zo ma majalisa da Qur'ani makiyin Allah makiyin Qur'ani bayan ya dawo ya wuce zo da Qur'ani qala ce hadal kitab kun ga littafin nan malam yana faɗi yana yawan faɗin wannan a tafsiri a zawiya ya sha faɗa wa tilkal binya kun ga wancan ginin sai malam ce mai bakin kallan nan ginin nan da aka sa ma bakin kyalle aka yi faɗa shi can ginin nan da aka sa ma riga mai bakin kyalle allati bi makkata kun ga qur'anin nan kun ga ka'aba can ma dama fi dunya fala qarara lana fi dunya kaga da ma ashe sun dade su yaƙi da makarantun Qur'ani yaƙi da Ka'aba a daina zuwa ana dawaji to tun a lokacin ya ce ma da ma fi duniya matukar Qur'ani da Ka'aba in da aka kyale mutane na karatun Qur'ani ba hana su karatun Qur'ani ba in dai ba ka ba majalisa ba aka fito da sharrin da za a ki zuwa ka'aba fala qarara da nafi duniya ba mu da natsuwa a duniya duk aikin mu aikin banza ne yajibu alaina ya wajaba gare mu in ji shi an nuharibahuma bi kulli ma namliku mu yaki qur'ani da makarantun qur'ani mu yaki kaaba da duk abin da muka mallaka min min kuwatin wa imkaniyat ƙarhin da duk Allah ya bamu dama fawa kenan fawa da duk Allah ya bamu hatta ya khruja min ad-dunya sai qur'ani da ka'aba sun ba duniya hadmul ka'aba rosa ka'aba rosa ta ba sai an sa gireza ba a hana da wafi uwa sun fara kamar yanzu ba mai yanzu ma suna ne kawai don yanzu ba mai taba ta an killace sai dai ka hanga ba wanda zai ce ma ya ji ya taba kallon ka'aba balle ya dan tura hannu zai taba wannan ginin na ka'aba rosa ka'aba wa mahawul qur'an da shafi alqur'ani da makarantun alqur'ani a fara da hana baran wannan da ba ba su baran aje da mota a kama a kulle ba sai inda suke ba wani sai aduwallah shehu ya ce makiyin Allah prime minister nan ya manta anna idza ata London fi zalika alwaqt gidan rediyon London Birtaniya din gidan rediyon na London a wannan lokaci wa huwa ra'isul wuzara kuma shine shugaban majalisa shugaban majalisar dokoki su kuma a lokacin shi ne shugaban ana ce mai prime minister shugaban ƙasa prime minister ya manta ƙabilar rabi'a sabahan kafin hudu na asuba turaddin alquran ita gidan rediyo tana nan an sa sautin alqur'ani ana nan ana ranga karatun qur'ani cikin gidan rediyo shi ko yana ce yana hauka bi ahsani naqmatin da mafi kyan murya ala rajbihi bisa tubu da hancinsa lianna allaha zamina lana allah ya lamunce mana anna alqur'ana yuqra qur'ani za a ta karatu shi la budda an yuqra dole ne sai an yi karatun qur'ani qur'a bi kulli kayfiyatin an karanta qur'ani da kowace kaifiya ma kunna na'rifu wanda muka sani wa ma lam nakun na'rifu wanda muka sani ba hada jam'uhu wannan hada shi mu'jiza ta tabbata wa qur'anuhu karanta shi mu'jiza ta tabbata kuma inna alaina bayana sannan mun wajabta maka mu muza mai tafsirin alqur'ani tafsirul qur'an shine bayanahu ay tafsirul qur'an fa tafsirul qur'an ay tafsirul qur'ani kulluha هذه التفاسير المؤلفة دكان ولن تفسيري ولن أكي حداوة أكي أنسى متفسيري إذن ولن بيري هذا التفسير هذا تفسيري نأك ساوي تفسير ساوي طبري قطبي ba wai kai kana tafsiri ba kace ai ai ina tafsiri kana da fassara tafsiri tarjuma ake ce malami ya yi tafsiri sai ka ɗauko kana fassarawa daga larabci ne zuwa hausa ana tafsirin kamar shi wannan daga babu malami ya shirya shi balle irin na shehu ba rubutawa balacca ce kawai والرجال المفسرون للقرآن ماذا لديك تفسير القرآن في كل بقعة أقول قوة لولي إلى كل لغة قوة لياري أنفسر القرآن في كل زمن قوة زمن أنفسر القرآن شويتي إلى مجلسنا هذا هو أن مزوني نام ينزو قاولي تفسيري نعلي هذا كل من ضمان الله wannan duka lamanin Allah ce ne nabihi bi bidayati nuzul alquran farkon saukar qur'an fi kulli hada wajanna ma wa'adana rabbuna haqqan cikin waɗannan duka abinda aka faɗa cewa jam'ahu wa qur'anahu wa bayanahu waɗannan duka to mun samu abin da ubangijin mu yayi mana alƙawari gaskiya ne fa ala hada to akan wannan nasib to mu sake amincewa bi anna ma wa'adana Allah fil mustaqbal duk abin da Allah ya alƙawanta mana can gaba sai ya kunu zai zamo haka za haka yanda muka ga wannan ya tabbata كلا بل تحبون العاجلة كلا بل بل تحبون العاجلة كودي كنا سن دنيا وتذرون الآخرة كنا بل اللاهرة آية الإنسان الآدم متل يحب ما حضر عنده ينا سن أبن دي يجي قبنش الدنيا لما كان حاضرة دنيا لتزمو قبمو أحبتها النفس سيدا ري كنا سن دنيا والآخرة لاهرة غيب غيب مس mustaqbalin gaba la ya arifuha dan adam bai san shi ba illa ulul albab sai masu kwaye hankali wujuhun yawma idin na ila rabbiha nazira wujuhun wasu fuskoki yawma idin ranar kiyama naziratun mai haske ce na ziratun mai kallo ce da rabbiha zuwa ga ubangijinta ya rauna Allah subhana muminai za su ga Allah kama ta raunar kamar yadda kuke ganin wata lailatul badar daren goma sha hudu ba wanda ke kare ma wani basira wa wujuhun wasu fuskoki yau mai zan wannan rana ba mai daurewa ta zannu an yi fa'ala biha faqira ta zunnu ta sakankance ta tabbata an yi fa'ala biha faqira za a saukar da azaba gareta كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا نعم إذا بلغت النفس التراقي إذا رأيت كيم قوبرو نظام الحل ƙashin makogaro haza waqtul gargarati wannan shine lokacin fitar rai waƙila ai waƙala liman haulahu dangi waƙila za su faɗa ga waɗanda ke zaune man wa zai mana maganin majinyacin nan namu man yarqi hadha almutawaffa al'ana liyushfa wake da tawada wake da magani ga wannan mamaci namu liyushfa don a warkar da shi waƙila man dangi za su faɗa ga waɗanda ke gefe liman haula man raq wa'adda magani wazanna shi majinyacin nan ya tabbata annahu wannan yinin alfirat ranar rabuwa ce da duniya baina huwa baina duniya rannan zai rabu da duniya amma marid shi mara lafiya majinyaci fa ya tahaqqaqu ya tabbata annahu mayyitun zai mutu la mahalata ba makawa wal tafati saq kafa kwabro wal tafat za ta dan fara fissa da kwabro dan uwansa kwabri zai hade da kwabri idan saƙai ɗayan ƙwabri zai ɗamfare da ɗayan ta skudu ala da shine gudan zai falo ma gudan sai su laƙe almasak inda za a kora bayi a tattara su yau mai izin wannan rana ila rabbika zuwa ga ubangijinka ne sauku halal abdu fi dalikal yau inda za a kora wannan bawa a wannan yini ila Allah an tara bawa an ce ta sama Allah bil mauti alamatun mutuwa tana da alamomi wa inda alamatul maut hunalika alamatul lis'ada akwai alama kuma har yanzu wa inda al-maut wa inda alamatul maut hunalika alamatul lis'ada akwai alamomin mutuwa da arziki sadda ma mutun zai mutu wa alamatun akwai alamomi na shakawa shine lishakawa na'udhu billah idan saqatatis saqani idan shi ƙwabirin mutum ƙafarsa ƙoro ɗinsa idan ya faɗa ga ɗayan falayen ta si ba ni abadan ya zan ba su kahu ba kawai sun ɗamfare ba su buɗe ba wanta fahatin ainani idan idanu suka bubbuɗe falatan tsabiƙani ba su rufe ba walfamu baki in fataha ya buɗe falamiyar tsabiƙ bai rufe ba shi ne majinyaci idan aka ga idanu sun bude wata ya fara kallon inda rai ne zaya idan aka ga baki ya bude idan aka ga ƙori ƙwabirinsa ya haɗe da gudan hazal maridu la mahalata ya mutu fi zalikal yau to wannan majinyaci ba makawa zai mutu wannan yinin ne hadihi sakaratul maut wannan su ne magagin mutuwa wai za ra'aita alwajha nayran idan kaga fuskan mamaci ta yi haske wa dumu'u tasilu min ga hawaye yana zuba fa hadha al-abdu sa'idu wannan bawa mai arziki ne bi iznillah wai za ra'aita al-ainaini zarqawaini in ko kaga idanun majinyaci mamaci sun yi jajawur walwajuhu mukaddar fuska ta daure fa hadha alamatu shaqa wannan shine alamar rashin arziki fala saddaqa wala salli walakin kazzaba wa tawalli thumma dhahaba ila ahlihi yatamatti أولي لك فأولي ثم أولى لك فأولى فلا صدق الإنسان mutum bai gaskata Allah ba bai gaskata annabi ba bai gaskata Qur'ani ba wala salla bai salla ba hada nazala fi abi jahl ibn hisham walakin kazzaba ya qaryata annabi kazzaba kuma ya qaryata bil Qur'ani ya qaryata Qur'ani wa tawalla ya juya gabarin imani adbara ya bada baya kuma zahaba sannan ya tafi ya tamatsa yana takama ila alihi zuwa ga iyalinsa ya tabaktaru yana takama fi mashihi a wajen tafiyarsa ijaban yana mamakin kai ne hadihi sifatu mashi abi jahl wannan sifar tafiya abu jahl kenan ya qulu sahaba sahabbai suka ce kadat hadihi ayatu wannan aya kingin kiris ta kusa an tusarriha bi abi jahl kingin kaɗan tafi da suna abu jahal da ta ce sun mazahaba ila alihi ya ta matsa hadihi kaifiyatu mashi takabburan wannan ita ce kaifiyar tafiyarsa saboda girman kai aula laka abinda kake kyama ya jibince ka abinda dai ba ka so ga nan ya taushe ka ya kai abu jahal kuma fa'aula shi ya fi dacewa da kai laka ma ta karau abinda kake kyama ga yanan tare da kai kuma aula laka shi ne ya fi daidai da kai ya fi dacewa da kai sun ma'aula laka takidi sun sannan aula laka abinda kake kyama dai ga yanan ya jibince ka fa'aula kuma shi ya fi dacewa da kai laisa laka ba ka da komai illa ma ta karauci abin da hake kyama laqiyahun nabi annabi ya hadu da Abu Jahal lamma nazalat al-aya da ayan nan ta sauka annabi sadauki ne fa akhadha bi talabibi sai kama kwala ta Abu Jahal ya murde wa khalaqahu ya shaqa Abu Jahal kaga salokantaka ta motsa ya kama kwala tai ya maƙura Abu Jahal waharrakahu ya girgiza shi kaga ran Abuja ne ya ga bala'i sai annabi ya ce yaqulu laka Allah Allah ya ce in gaya maka aula laka fa aula thumma aula laka fa aula duk abinda ba ka son ka gani shi shi zaka gamu da shi kuma shi a daidai da kai kuma dai Allah ya ce a gaya ma duk abinda ba ka son ka gani yana nan tare da kai kuma shi a daidai da kai wata rakahu sai annabi ya sakai yarta ido yana makarkata kap kap kap kap kap baka bai komai lokaci ayahsabu al-insanu an yutraka sude ayahsabu al-insan shi mutun zato ne a bashi banza la yukallafu bi shari'a ba za a wajabta mai wata doka ba wala yuhsabu bi shay'in ba za a lissafa mai komai ba alam yakunu fatan mimmani yantumle alam yaku ai kana ulfatan kai dan adam mai dagawa irin Abu Jahal irin Utbatu irin Shaybatu kana ulfatan shi fa digo ne digo ne min maniyin na maniyi tumna da aka zuba a cikin mahaifa wai kullin dan dan adam digon maniyi ne da aka zuba a cikin mahaifa al insanu ma huwa wai menene mutum maniyun faqat digo ne na maniyi kawai subba fil rahim aka zuwa cikin mahaifa fil madil qarib dazu dazu kana maniyan dazu ko jiya jiya ba dai bai kai ba raba ma digon maniyi ne subba fil rahim da subba da aka zuba fil rahim a cikin mahaifa thumma kana alaqatan fa khalaqa fasawwi thumma kana al maniyu daga nan sai maniyin nan ya zamo alaqatan saran jini fakhalaqa Allahu min tilka alaqa daga saran jinin nan sai Allah ya halici insanan dan adam fasawwa ya daidaita gabansa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha faja'ala minhu daga maniyyin nan Allah ya halici az-zawjayn nau'i biyu azzakar wal unsa namiji da mace kharaja waladun da ya fito zakaran namiji wa kharaja waladun wani da ya fito unsa mace wa ma zalika da namiji da mace ba komai bane illa maniyun faqat maniyi ne kawai alaysa zalika biqadirin ala an yuhyi al maut bale alaysa zalika wannan ubangiji alaysa biqadirin ba mai iko bane ashe ala an yuhyi al maut ya raya matacce alladhi ja'ala al maniyya zakaran aw untha wannan da ya mai da maniyi namiji ko mace ashe ba ƙadirun mai iko ba ne ala an yab'athal insana ya tada mutum ba da mauti bayan mutuwarsa lamma nazala da wannan aya ta sauka ala sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce bale mai iko ne bayan bari ya kamata liman qara'a hadhihi sura ga wanda ya karanta wannan sura aw sami'a qari'an ko ya ji mai karatun suran nan an ya kula shi ma ya ce bale to